وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan guri na karatu wannan masallaci masjid abubakar siddiq wanda yake wannan unguwa mai albarka ta walala domin tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yau idan ban mance ba zama ne na hudu wanda insha Allah yau za mu ga suratun nasar ɗaya ce daga cikin surori wanda ta ƙunshi ma'anoni wadda take ba da bishara da ishara take yin umarni kuma hannu wannan sura suratun nasar sura ce madaniya yani an sabko ta bayan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani fa'ida wanda yau ya kamata mu fara ganin shi malamai na tafsiri ko na ulumul qur'an suna cewa sura madaniya ko aya madaniya ita ce wadda aka sako bayan hijira ko da a makka aka sako ta wannan sura ya zo ruwaya ta zo an sako ta a makka amma bayan hijira da hako madaniya ce sura kuma makkiya ko aya makkiya ita ce wanda aka sako ta kafin hijiran manzara sama ko da a madina ko da a wani guri aka sako ta kina wannan ka'ida ce za mu ɗauka kuma alkur'ani baitin makiya da madaniya babu wata sura babu wata sura shamiya ko aya ko kuma da haka babu saboda itibarin da ake kafin hijira wannan makiya ce bayan hijira madaniya ce to da zamu ga ruwaya za ta zo insha Allah wannan sura ta sako ne a hajjatul wada hajji ta ban kwana wanda manzo Allah sama yayi shi yasa malamai suke ce mata su suke sanya mata suna suratu tawdiya saboda wannan surar ta zo tana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banka wannan ne ake ce mata suratu tawdiya suratul nasr wannan sura tana magana ne akan fathu makka wanda ya kasance a cikin shekara ta takwas a watan ramadana ka duba ga sahabbai da shi su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zahin da muke ciki yanki na madina da makka sun yi muzahi amma yakin badar a cikin ramadan aka yi shi fatu makka a cikin ramadan aka yi shi ga azumi ga yaki kawo ko wannan ba karamin an wani wanda ya kamata mu sani cewa mu yanzu a cikin ni'ima roke a gani a lokacin su hana su yin addini kwata-kwata aka yi daga duniyar ce ake so a kore su suka tashi suka jajirce suka yaƙi mushirikai da kafirai na wancan lokacin har suka tabbatar da addini musulunci ga shi yanzu muna rayuwa a cikin shi hankali kwance ya zama mana ma al'ada jiki yau ba kun mamaki bane ba da an ga wani mutum musulmi ha gani suratul nasr tana magana akan fathu makka wanda ya kasance a shekara ta takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata na Ramadana wanda fathu makka ya kasance alama ce ta izza ta buwaya ta musulmi duniya gabaki ɗaya ta suke a a ba ma shugaban musulunci sai in mun ga muhammad da shi da mabiyan shi sai in mun ga sun yaƙi 'yan makka sun zauna lahiya to za mu yarda da addinin gaskiya ne zo da shi amma in ba addinin gaskiya bane bai zo da shi to za a hallaka shi kawai yadda aka hallaka ashabul fil wanda za mu gansu wanda suka zo da giwa suna so su rushe kaba to suka ce muna jira he mun ga in ya yaki makka yayi nasara kuma Allah bai mishi ba azaba to a wannan mun yarda da addinin gaskiya ne bayan kuwa wannan yakin fathu makka mutane tunturun da suka yi ta shigo a addinin musulunci to wannan sura tana magana akan tana wa manzala sama imtinani gori akan baiwar da Allah maɗaukin sarki ya mushi na nasara da kuma fathu makka wannan tana magana akan haka dalilin fatah makka aka samu yaduwar musulunci wanda ya kasance manzana san bai rasu ba fiye da yankin laraba ga baki da ya kasance duka su shiga karkashin musulunci yankin laraba sannan kuma sahabbai su abubakar da umar da sauran wanda suka zo baya suka yada shi ya shiga gurare da yawa har ya kai kawo a afirka ya kawo ya zo mana nan afirka to wannan shine a takaice yani maganar da sura nan take abinda take magana akan shi tana magana akan yani fathu makka sannan a ƙarshe za mu gani wannan surar da akwai bushara a ciki a cikin wannan sura sannan da akwai bushara baicin bushara bushara guda biyu ce sannan kuma hallo da akwai me yake da suna baicin bishara da akwai me yake da suna umarni aka ma manzon Allah sallallahu lokacin da bishara wannan ta tabbata sannan kuma hallo da akwai ishara amma manzon Allah sallallahu ishara ya zuwa ga wasu ababe duka zamu ga su wayannan da bishara da umarni da ishara wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi baicin mun gaba tafsirin ta zamu yi ishara zuwa gare su mu yi bayani zuwa gare su wannan yan uwa a takaice ita ce suratul nasr suratul nasr bayan sabkata manzala san bai jima ba yani a duniya bayan sabkata ya zo daga ubaidillahi bin abdullahi ibn utba ubaidillahi ibn abdullahi ibn utba ya ce kalari ibn abbas abdullahi ibn abbas yake ce mu yabna utba ya kai dan utba a ta'alamu akhira suratin min alqur'ani nazalat shin ka san wace ƙarshen wace sura ce wanda ita ce ƙarshen sura da ta safko a haɗe ka san ta wace sura ce wanda ita ce ƙarshen sura wanda ta safko a jimunci a haɗe yake tambaya abdullahi bin abbas yake tambaya yani ibn utba ubaidillah bin abdullahi bin utba yake tambaya shaka qultu na'am sai ubaidillah bin abdullahi bin utba yace na'am ina san ta ya karanta mashi ce idza jaa nasrullahi wal fath qala sadaqta abdullahi bin abbas ya ce tabbas kai gaskiya ita ce karshen sura wadda ta safko cip cip ita ce karshen sura wadda ta safko ga manzala sa sama cip cip a taban ya zo daga abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yake cewa nazalat hadhihi sura biminan fi hajjatil wada wannan sura ta sabka amina a lokacin da manzala su sama ya yi hajjatul wada a hajji ta bankwana wanda bayan wannan hajjin manzala su sama da ya dawo madina rabi'ul awal da ya zo sai allah maɗaukin sarki a abin shi hajji ta bankwana ta kasance a shekara ta goma cif-cif hajji ta bankwana ana ce mata hajjatul wada to a wannan a wannan hajjatul wada wannan sura ta sabko idza ja'a nasrullahi wal fatah ta sabko sura cikaman ma a dunkule ta sabko bayan ita kuma ya Allah maɗaukin sarki ya sabko da wannan aya al-yawma atmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah maɗaukin sarki ya ce yau na cika muku addinin ku na yarde muku da musulunci shine ya zamto addinin ku kuma na cika muku ne mata to bayan haka ya ta sabko shi yasa malamai suka ce sura a jimulce ta sabko dukanta a haɗe wannan sura suratun nasar ita ce ƙarshen sura wadda ta sabko aya ta ƙarshe wadda ta sabko ga manzana su sama ita ce wata ku yawon turja wani fi Allah sun matuwa fakon da su maka sautuwa mula islamu ita kuma wannan alyawma akmaltu lakum dinakum ita kuma ayar da take magana akan hukunci ita ce ta ƙarshe alyawma akmaltu lakum dinakum abdullahi bin umar yake cewa fa'asha ba da hannabi sallallahu alaihi wasallam 80 yau abdullahi bin abbas ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan da yake da suna bayan wannan sura ya rayu yani kwana 80 a hajjatul wada yani zulhijja za a iya cewa zulhijja ma ashirin in shi ya ta yi zulhijja al-muharram safar rabiul awwal wata biyu al-muharram da safar ga ashirin a cikin zulhijja ga kuma me yake da suna in mun dauka goma sha biyu wata uku takriban da wasu kwanaki to wannan sura ana ce mata sura ta ban kwana insha Allah kuma hannu za mu ga ƙarin bayani akan wannan sura ko kuma ababen da take kumshe da isu na yani hukunce-hukunce da na ishara da sauransu na malam muhammad fadda
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
jayi wannan ita ce suratun nasr wanda wasu malamai suna ce mata da suratun tawhidiyya tana da ayoyi guda uku kawai yadda malam ya karanta mana wannan suratun nasr Allah maɗaukin sarki ya buɗe ta da cewa idza jaa nasrullahi wal fath ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan nasara ta Allah maɗaukakin sarki ta zo maka wal fathu da kuma buɗe makka da bude maka in ya zo ma to bayani ne ake in ya zo ma ga abin da za ka yi a gaba za a faɗi abin da zai yi zai wannan wannan sura in muka bi ta tarihi za mu gani ta sabka ne bayan an yi fatahu makka fatahu makka an yi shi a shekara nawa shekara ta takwas yanzu muka faɗi ita kuma an sabkar da ita a cikin hajjatul wada shekara ta goma kenan ta sabko ne a shekara ta nawa ta goma tsakaninsu he da aka yi shekara biyu tukwana wannan da fata maka tukwana wannan sura ta sauko shi yasa imamul qurtubi yake cewa nan iza a nan gurin ba iza bace ba shartiyya wadda take ne nuna istikbal a nan gaba za a samu nasarar da kuma fata makka la iza ce bi ma'ana qad iza ja nasrullahi fatah yake hudda iza yake sa qad ja nasrullahi fatah tabbas nasara ta Allah maɗaukin sarki ta zo ma sama da ka samu mafutuhat ka ci galaba akan makiyanka wal fatah kuma kayi fatu makka yanzu makka ta kasance a gargashin ka wadah wannan shine kenan yanzu imam al-qurtubi ya bayyana yace imam al-qurtubi yace wa iza bi ma'ana qad ay qad jaa nasrullahi wal fatah li anna nuzulaha ba'da al-fath wannan surar ta sabko ne bayan fatuhu makka shi yasa mafi yawan tafasir zamu ga suna yin ishara zuwa ga cewa ana ba da labari ne a nan gaba ba haka bane ba saboda surar ta sabko bayan fatuhu makka kidan nan idza jaa nasrullahi wal fatah ma'ana shi tabbas nasara ta Allah ma'aukin sarki ta zo saboda kayi galaba akan makiyanka a yakina kala kala kama da badar da sauran yaƙi ka duk da aka yi sannan kuma hallo wal fathu ka samu fathu makka da akwai futuhat da yawa wanda ka samu ka samu fathu makka sannan kuma hallo in wannan ababen suka faru za a ga wani abu daban Allah ma'auki sarki ce wa aitan nasu yadda kudu fi dinin lahi afuwaja kuma hallo kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a wa ra'aita nasa kaga mutane suna ya tukuluna suna shiga fi dinin lahi a cikin addinin Allah maɗauki sarki afuwajen nan kaga ya ce fi dinin lahi don a girmama wannan addini ba a ce ba wa ra'aitan nasu ya tukuluna fi din sai aka ce fi dinin lahi don a girmama a wannan al'amarin kawai da ya tabbata inna inna dina inda inna dina inda Allah islam
wannan addinin wurin Allah maɗauki sarki shine musulunci kenan wara'aitan nasu ya dukkan ya fi dinin lahi afuwaja kaga mutane suna shiga a cikin addinin Allah afuwajan ma'ana ta afuwajan jama'a bayan jama'a tunturun da ake akan shiga ya tabbata yanzu al'allama ibn kasir yake cewa al'allama ibn kasir yake cewa abinda ake ni da alfataha na fatahu makka yace duka malaman tafsiri sun taya akan fathu a cikin nan fathu makka yace kuma ne yake cewa yace fa inna ahya al-arabi kanat tatalawwamu bi islamiha fatha makka laraba sun kasance suna jiran sun kiyoyi musulunci suna jiran har yayi an yi fatwa makka tukwana sai musulunci saboda suna cewa ya kuluna in zahara ala qaumi fa huwa nabiyyu idan ya ci galaba akan mutanen shi mutanen makka to annabi ne saboda su mutanen makka ba a ya kasa a zauna lahiya abraha ya zo ya kasu da ya zo ya kasu allah maɗaukin sarki ya kashe rundunar shi ga baki ɗayanta wanda ya tabbata insha Allah za mu gani a nan gaba ga yasin da jaid shi ne ma ibn kasir ya ce falamma fataha Allahu alaihi makkata dakhalu fi dinillahi afwaja lokacin da aka samu fathu makka to in dai har manzana sama da karfin shi karfin rundunar shi zai iya buɗe makka kidan babu garin da ba zai iya kawo na ɗaya na biyu inda har manzana sa sama zai buɗe maka yaƙi garin makka kuma a zauna lafiya to tabbas wannan addinin nashi addini ne da gaskiya to duka larabawa na ƙauye da na gurare suka yi ta zuwa suka yi ta musulunta da kafin fatuhu makka mutum ɗaya mutum biyu mutum uku suke zuwa su musulunta bayan fatuhu makka gari guda sai su taso su zo gurman zana su samu su musulunta gari guda kenan kaga wannan shine abinda yani suke yake wadi ibn kasir yace falam tamdi sanatani hatta saqat yani jaziratu al-arab imanan ولم يبق في سائر قبائل العرب الا مظهر للاسلام والحمد لله والمنه ابن كثير yace ba a gushe ba shekara biyu bata yi ba face duka garin jaziratul arab yanki na larabawa duka sai da ya shiga cikin musulunci ba ya ba shekara biyu mutane yani shekara biyu kuma bayan shekara biyu daga fatah makka rasuwar manzala su sami yana kawai ishara ce ayin da take mashi yadda bayani insha Allah zai kara zuwa gaba shi ne ce a jaziratul arab ba za ka samu ba da ƙauyukan da suke ciki da birane suke ciki ba za ka samu ba wani guri face sai dukansu suna bayyana musulunci wannan shine ya tabbata kawai da kuma wanda yani Imam al-Bukhari ya rawaito haka daga Salma daga Amr bin Salma ya rawaito alamar kasancewar Larabawan kawai sun kasance suna jiran yani ayi fatahu Makka in an yi fatahu Makka za su shiga musulunci wannan kenan to yanzu nan an kiddugowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu ni'imomi ni'ima ta farko nasrullah nasarar da Allah yake bashi akan makiyin shi duk in an yaki ya gana musu azaba na biyu fatu makka ita ce babban nasara na uku kuma lo mutane suna shigowa cikin addinin musulunci cincirin da cincirin da babu annabin da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi mutane dan annabi muhammad sallallahu alaihi kasance ya yi kowane annabi mutane shi yasa tun da aka aiko shi babu annabi bayan shi ce la nabiyya ba'd aqida ta ahlus sunna duk wanda ya ce shi annabi ne bayan annabi bayan zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin kafiri ne wanda ya rada shi kafiri ne wanda yake shakka akan kafirci kafiri ne babu annabi babu wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun daga zuwan mazala sama yanzu shekara wajen 1443 tun daga zuwan mazala sama har zuwa tashin kiyama duka al'umman nan mabiyan mazala sama ne ba yahudi ko ba da sare dole ya sun bi mazala sama kenan ka zai wannan aya tana nuna al'umma ta mazala sama da yawa ne shi yasa mazala sama ke cewa an nuna mishi yana barci aka nuna mishi shi kuma maholki na annabawa wahayi bi ijma'i na malamai annabi in yi mawalki wahayi ne shi yasa annabi ibrahim da ya mawalki yana kace dan shi ya tashi zai je ya zartar da hukuncin Allah ba dauke sarki zai je ya yanka shi hayya eh manzala sama yana barci sai ya ga wani annabi ya zo ya wuce da mutum daya wani annabi da mutum biyu wani annabi ma ya zo wuce babu mutum ko daya wanda ya amsa mishi yana nan yana hega wani annabi ya wuce da jama'a da yawa aka ce ya tambaya wani ne wanda aka ce annabi musa ne da shi da mutanen shi ana nan ana nan ana nan sai aka nuna mashi annabin da ya yi wannan annabi al'umma shi ta yi al'umma ta annabi musa a yi cewa yawa aka ce kai ne da kai da al'ummarka shi sa babu annabin da ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi yawan al'umma Allah tabbatar da mu akan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi kenan wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja ay afwajan jama'atin jama'at ka wanda muka bayyana to yanzu wannan ni'imomi da aka gaya mishi guda uku na farko nasara ta Allah maɗauke sarki na biyu fatawa makka na uku shigan mutane da yawa addinin shi to wannan ba karaman ni'ima ba ce ba Allah maɗauke sarki ya mishi to sai Allah zai ba shi wani umarni ishara akan cewa aikin ki ya gane ya shirya zuwa ga ya haɗu daga Allah maɗauke sarki Allah zai ba shi umarni shi yasa ake so idan mutum ya girma ya kama jiki to ya koma zuwa ga Allah shi yasa ya tabbata a hadisi mutumin da yake dattijo babba in aka same shi yana yin kusakure da sauransu ya hinar kun azaba akan wanda bai kai shi ba tare cewa kowanne yana da to nan kawon ishara ce akan manzala sa sama ya gama aikin shi aikin da aka turo ka ka gama domin ka samu nasara wadda ita ce ake bukata to ga wani aiki za a ba manzan Allah san sama wanda zai cike rayuwar shi da tayyibat tare da cewa tayyib ne kuma aka shar'anta mishi ya cike rayuwar shi da wayan nawa su ne na harko fasabbih kai tasbihi bihamdi rabbika da cewa alhamdulillah wastaghfiru kuma loka nemi gafara ta Allah mawake sarki innahu kana tawwaba lalle shi mai tuba ne ka tuba zuwa gare shi aiki guda hudu ne aka bashi na farko fasabbih ka tsarkake Allah maɗauke sarki ka yi tasbihi tasbihi shine tsarkake Allah maɗauke sarki da dukkanin dangi na naƙasa da ayi kidan subhanallah a bihamdi rabbika da yin godiya da yabo ga ubangijinka shine alhamdulillah wastaghfiru ka nemi gafara shi shine astaghfirullah innahu kana tawwaba lalle shi ya kasance mai amsar tuba ne kenan ka wana cewa ka tuba zuwa gare shi shi yasa ya tabbata manzo Allah sai sama bai cin an sako mishi da wannan aya ya sanya ta a cikin yani azkar din shi bayani zai zo akan haka insha Allah wannan kenan shine aikin da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jayyida Aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwal alquran aisha take cewa manzon Allah sallallahu ya kasance yana yawaita faɗin a cikin ruku'in shi da sujudar shi wanda azkar ne manzo Allah yana yawaita yin su a cikin rukun shi da sujud shi subhanaka allahumma fasabbih an umarce shi a cikin wancan aya wada wa bi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika jayyid astaghfir allahumma ighfirli fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu shine Aisha tace ya ta'awwalul Qur'ana yana bayyana al-Qur'ani a aikace kenan da aka sauko mishi da wannan sura sai yake yawan wadin shi a cikin ruku'i sai ya sujjada shi kenan ita ce azkar an yani subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli haka manzon sun yana yawan ta maimaitawa a cikin ruku'i shi da sujjada shi kuma ya tabbata daga masruq masruq yace qalat aisha aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir amrihi a ƙarshen al'amari ƙarshen rayuwa ta manzara sai ya kasance yana yawanta yuksiru fi akhir amrihi min qawli yana yawan fadin subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh nan an bayyana ha innahu kana tawwaba wadih an bayyana a haka jayyid yana yawan hudun ta haka wannan ba a cikin rukuyi ba haka ne yana zaune yana yawan yin haka subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh yana yawan ta yin haka kenan kokarin da mutum ya kamata yi aiki ne kake yi ka dinga yawan yin askar kana yawan maimaita irin wannan ababa shara ce kake yi wanki ne kake yi me yake da suna tuka moto ne kake yi da makamantan haka ka dinga yawai da mamman mai ta irin wannan askara wallahi yana daga cikin yani matsalolin da muke da nan ƙasa hausa muna da kaɗan in yin askara ba kamar ba ƙasashe irin na larabawa za ga suna da ƙoƙarin dagewa da yin askar nan muna da ƙarancin yin askar ta inda za gane muna da ƙarancin yin askar kaje bakin titi kaje ga mutum yana neman haɗuwa akan moto ko akan mota ana neman yin hatsari kaga zagi ne za a kunduma maimakon a ce subhanallah ko a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ga zagi ko makamantan haka lalle da akwai alhamdulillah wanda sun yi karatu ba su ba ake magana to al'umma ya ne da'awa tana da saura sauran al'umma wanda ba suna ganin yin ma karatun bata lokaci kaga wallahi sai mun dage sai mun kama jiki to wannan ya kasance mazala yana wurin maimaita wadanta yana yawan wadanta subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh in ka lura subhanallah fasabbih jayyid wa bihamdi fasabbih bihamdi rabbika astaghfirullah فسبح بحمد ربك واستغفره واتوب اليه انه كان توابا to manzalar sun ya kasance yana yawan maimaita haka yana yawan maimaita haka shine aisha aisha tace wa qala he manzalar sun yace inna rabbi akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati lalle ubangiji na ya bani labari zan ga wata alama cikin al'ummata wannan alama idan na ganta to ga aikin da zan yi shi ne wannan tasbihin nan zan yi wa amarani idza ra'aituha an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba ya umarce ni kuma in naga wannan alama to in yi in tsarkake shi in yi mishi godiya da yabo sannan kuma hallo in nemi gafara shi lalle shi ya kasance mai amsar tuba ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bayyana zunubi wanda tun kahin yayi laihi ake cewa an yahe mishi in yayi liyaghfira laka Allah liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima bayyana zunubi zunubin da ya riga ya gabata in yayi an yahe mishi wanda zai zo a nan gaba in ya in zai yi an yahe mishi to shi ne yake yawaita wannan askara yake tuba zuwa ga Allah yake yin askara ya zo ya tabbata wata ruwa yani manzala sassan ya kasance yana yin askara saba'in a kowane wuni ko kuma ɗari a kowane wuni kuma gashi wannan ma askara to wanda bai da laifi to ina ga mu al'umma ina ga mu wanda muke rayuwa a cikin wannan lokacin wanda ko baka so ka yi laifi sai ka yi laifi ko baka so ka dauki zunubi sai ka dauki zunubi saboda intishari na alfawahish da sauransu kiran ya kamata dole ne mu yi kokari mu yi koyi da manzala su sama wajen yin azka da yin istighfari da tuba zuwa ga Allah da jaddada tuba wadih wannan shine kiran eh manzala su sama baitin ya yi haka ya ce faƙadar aituwa tabbas na ga wannan alama da alama ita ce nasara ta alama ɗauki sarki da fat'u makka da kuma shigan mutane addinin musulunci sai matsalar su ya karanta surat yani annasar ɗin ya karanta ta bayan haka wannan kunga wannan ruwaya guda biyu ta aisha duka suna bayyana mana manzo Allah yadda ya kasance yana aiki da alqur'ani shi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha aka ce yaya ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yani dan katta baka wahala sai ta ce kana khuluqul qur'an tabi'a shi alqur'ani yani duk abinda alqur'ani yace yayi yana yi abinda alqur'ani ya hana yana bari to in kana so kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance limamin ka shine alqur'ani da kuma shiryewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance in a ungoku za a tambaya a ce yaya ɗabi'a wani take za a ce ɗabi'a shi wallah musulunci ce ɗabi'a shi alƙur'ani Allah taimaka Allah sai alkhairi shi yasa Allah maɗauke sarki ya ɗora tambari na yabo da ban girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa innaka la'ala وإنك لعلى صراط la'ala khuluq وإنك لعلى خلق عظيم tabbas kada kan ɗabi'a ɗabi'u kyakkyawa masu girma to in mutum ya kasance ya koyi da manzara sama shi ma zai kasance haka yan uwa wannan sura sababinta sababin wannan surar da akwai abdullahi bin abbas karami ne a cikin sahabbai yana daga cikin ƙananan sahabbai sababin wannan sura ta sa abdullahi bin abbas ake sanya shi me yake suna majalisa barlaman yani majalisa ta dokoki ta- ta addinin musulunci ta kasar dau- daula ta musulunci umar bin khattab radiyallahu anhu bayan manzon sun ya rasu wanda ya yi mulki ya zamto khalifa na manzon sun abubakar bayan abubakar umar to umar ya kasance yana da tabi'a irin ta abubakar shine idan wani abu ya zo ana tattara sahabbai manya kuma sahabban ma da ake tattarawa mafi yawansu wa'inda suka halarci badar da tijawa manyan sahabbai to kuma a tare da haka umar ya kasance yana sanya abdullahi bin abbas cikin wannan majalisa wanda ita take tattaunawa akan sha'ani na yaƙi sha'ani na fatawa sha'ani na kaza duk wani abin da zai kasance a daula ta musulunci wanda kan mu mance a daula ta musulunci a zamanin umar ne duka musulunci ya leƙa gurare wanda bai taɓa leƙawa ba wanda daga baya hede a ɗan ƙara watsa shi dai gehe-gehe amma dai nisa yadda ya kai har wajen cana a zamanin umar radiyallahu anhu a zamanin umar radiyallahu anhu a zamanin shi ne mus- mai yake da suna ƙasa ta daula ta musulunci ta kasance mai kuɗi iyayen da baka tunani mafi yawan ci gaban musulunci ya kasance a zamanin umar wai wannan kuma shi ne wanda za a ga wasu akidu suna zagi shi kawai shi'a da sauransu a hakuna akwai matsala umar ya kasance yana shigo- shigo abdullahi bin abbas yake yake sa shi cikin majalisa yake zama tare da cewa umar yana da ɗa abdullahi bin umar rahima abdullahi bin abbas shekaru amma baya sako shi to su mutanen wannan dattijawan nan suka ce to yaya za a iya dinga sako mana yaro yana zama cikin majalisar mu tare da cewa mu mana da 'ya'ya yara umar ya lura haka suke neman sa gaya mishi da ya lura haka ya ce kai ku tsaya gaya muku abdullahi bin abbas ɗin shi ne wanda kuka sani mai ilimin nan ma shi ne wanda manzana sai ya ce tarjamanin umma allahumma yani alli- faqihu fi din wa allimhu ta'wil ka fai sun fahimta da shi addini ka koya mishi tafsirin alqur'ani to he ya bari wata rana sun zo sun zazzauna he ya kira shi da ya kira shi yana zaune abdullahi bin abbas ya ce ina ganin kiran nan da ya mun na san yana so ya gwada musu matsayina na ilimi matsayin da gare da ilimi da ya kira shi sai ya ce musu ya karanta musu wannan sura idza ja'a nasrullahi wal fatah wa ayatun nas yadkhuluna fi dinin akhraja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir sai ya ce me kuke cewa me ma'ana wannan wannan sura suka ce wasu daga cikin suka ce Allah ko ya umarce mu umman gafatu makka da kuma nasara mun yi nasara mu yi istighfari mu yi tasbihi wasu kuma suka yi shiru don kasu je su yi kwaba kana a cikin mutane da wanda akwai wa'inda su- suna dagewa ya sun hudu akwai wanda shi kuma wayo gare shi gwanda ce bai yi ba wasu suka yi shiru ta ya umar ya ce abdullahi bin abbas haka kake haka ne ma'ana shi da abdullahi bin abbas ya ce a'a ya ce allah maɗaukin sarki ya wada alamomi a nan gaba idan manzan allah sa'asar ya zo ya gansu to wannan alama ce ta kwanan shi ya ƙare ajalin shi ya zo alama ce ta ajalin shi ya zo bayan tunda alama ce ta ajalin shi ya zo sai aka umarce shi da ya tasbihi da sauransu sai umarce ce wallahi yanda ka fahimta haka ni ma na fahimta to tun daga nan kuma aka yi itirafi da fadarashi to kaga amfanin ilimi shi yasa ba abin mamaki ba ne ba addinin musulunci babu girma ana girmama ilimi za a ga yaro karami dan milili ya yi karatu da ya zamto jagora kuma ilimi kowanne ne inda ilimi mai amfani ne yana da daraja yana da matsayi a musulunci wadda ya kasance da akwai wasu sahabbai wanda yaro karami ya- ya ja musu sallah daidai tsakanin shekara goma zuwa sha biyar ya zama to shi ne limaminsu wasu gandina guda ce suka zo suka musulunta gurin manzala su sama da suka musulunta gurin manzala su sama to ya kasance a cikin su babu mai karatun qur'ani he wanda yara a ɗan zaman da yake yana jin manzala na karatun qur'ani ya harrace sai manzala sun ya sanya shi ya zamto shi ne limamin su to ga abdullahi bin abbas an sanya shi t- yani teburin tattaunawa ta yanayin ta yadda addinin musulunci saboda ilimi kuma wannan yana nuna mana fa'idar tafsiri fa'idar ilimi na tafsiri jayi mun yi ishara mun ce wannan sura da akwai ɗaya daga cikin malamai sheikh abdurrahman ibn sa'adi wanda ɗaya ne daga cikin malaman sheikh nasir afwan malaman sheikh muhammad bin salih al-usaimi da kuma ɗalibai da yawa kawar irin su malaman da ya koya da yawa kawar irin salih fauzan da sauran wanda di ya koya musu karatu wanda yani shekh abdurrahman nasir sa'adi yana da littafi na tafsiri sunan shi tafsirin karim mannan fi tafsirin qur'an lil karim sannan kuma yana da littafai da yawa daga cikin shi wannan a cikin tafsirin shi bayan ya gama fassara wannan aya yace wannan sura yace a cikin wannan surar da akwai bishara da akwai kuma mai yake da suna umarni sannan kuma hallo da akwai ishara bishara guda biyu ce shi ne nasara da allah maɗaukin sarki zai ba shi da fata fata makka wanda ya zaja a nasarar wa fata wannan bishara ce ake mishi in nasara duk da anan gurin zamu iya cewa malam ibn sa'di allah ji kanshi ya tahi akan cewa suran nan ta sabko kahin fatuhu makka ita kuma ta sauko bayan fatuhu makka kenan ya ta yi aka haka shi yasa sa wanda suna daga cikin bishara sannan kuma hannu da akwai umarni umarnin da aka wa manzala su sama ya yi tasbihi ya yi tahmidi wadda sannan kuma ya yi istighfari sannan ya jaddada tuba zuwa ga Allah mulkin sarki shi ne fasabe bi an darbika wastaghfiru innahu kana tawwaba isharar da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga latifar da ta yi kowanne ishara da aka wa manzara su sama ishara kala biyu ce da akwai ishara ta harko akan cewa addinin manzara sun sama zai ci gaba da samun nasara nasara bayan nasara kuma ya tabbata haka bayan manzara sun sama sahabbai kullum suna cikin nasara har yau yanzu duba ga adadin da suke biyan manzara sun sama sannan kuma haɗu da akwai ishara a cikin ishara akan cewa musulmi kullum ƙara yawa za su yi duba ga yanayin yadda ake kaidi ga musulmi duba ga yadda al'ummomin da ba musulmi suka yi takalubi na suka yi takalubi akan musulmi amma a duk da haka musulmi sun yi kowane ma'abuta addini yawa da akwai da yake da suna in karaba duniya gabaki ɗin in karaba ta gida da yake da suna gida hudu musulmi suna ɗaukan kasho ɗaya wannan wani addini zai dauki wannan da akwai addini da akwai addini da gari ɗaya ma bai dauka ba in ka raba da akwai malamai na yani me yake da suna hadirin alamin islami sun yi rubutu akan haka wanda suke bincike akan yau in musulunci sun yi rubutu akan haka idan ka raba duniya gida hudu musulunci yana daukan bangaren duniya yana daukan kaso daya daga cikin yana 25 a cikin dare to kuma ƙara ƙaruwa yake suke yi shi yasa ku duba ga duka ƙasashen da ake ba su wahala ake azabtar da su in ka bincika ƙasashen musulmi ne kuma ƙasashen da suka yi samun arziki na duniya su ne na ƙasa su ne ƙasashen musulmi da haka wannan wannan sura tana ishara zuwa ga wannan nasarar da manzala zai ta samu sannan kuma allo wannan sura ta yi ishara zuwa karshen ajali na manzala Allah sarsa mai yazo almuhim wannan a takaice ita ce suratul nasr wanda ana ce mata da suratul tawbid insha Allah nan gurin zamu tsaya akan tafsirin ta sai kuma mu je akan sura ta gaba ita ce yani suratul kafirin dai da ita kuma mai take suna suratul kafirun muna ji daga sunanta tana magana ne akan kafin suratul kafirun kuma ta dauki tuta ta bara'a farrantuwa da kafirai gabaki ɗayansu suratul kafirun yan uwa sura ce wadda makkiya ce yani a garin yani ta sako ne kafin hijira kenan ta sako kafin hijira wannan suratul kafirun ana ce mata suratul bara'a as-sughra da akwai suratul bara'a wadda ake ce mata suratul tauba bara'atun min Allah to wannan babba ce wannan kuma suratul bara'a as-sughra barrantuwa da kafirci ba ni ba kafirci sannan kuma hallo wannan sura ana ce mata suratul tauhid saboda ta kunshi ta ma tauhidi saboda yana daga cikin babban wannan matsaloli da ake bincike a ilimi na aqida a tauhidi shine al-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wal bara'atu min al-kufri wa ahlihi shine babban abin da ake bincike a cikin shi wannan sura tana magana akan wannan abu ita ta fara ɗora tubali na wannan sababin sura kawai yadda malamai na tafsiri suka bayyana suka ce mushirkai don tsaba wauta su da jahilcinsu da haukarsu ya suka zobar manza da sun zama suka ce tun da sabanin nan namu ya yi yawa muna cutar da ku ana waye ana waye kuna faɗa abin daban masu yanzu mu haɗa kanmu mu zauna lahiya mu haɗa kanmu mu zauna lahiya a tare ka bauta wa allahnmu shekara guda mu ma mu bautawa Allah ka shekara guda maza da suka ce a a bayyayuwa suka ce to mun yarda tunda bai baka iya bauta Allah ba to ka je ka shahi gunki kawai da malamin tafsiri suke yana ka je ka shawa kadai mu kuma za mu bauta Allah ka eh a zauna lafiya sai Allah ma'auki sarki ya sako da wannan sura ana musu raddi raddi wanda yake yani mummuna a kansu surar ta hutu ta yi magana a kan su wace sifa gare su su kafirai ne sifar su kafirai ne wanda insha Allah za mu ga wannan surar ba ma su kaɗe ba wancan lokacin take wa raddi har mutanenmu na yau wayanda suke ganin cewa ana iya haɗa musulunci da yani sauran addinai a ƙwarya ɗaya shi ne wanda masu da'awa na takarib wanda za su iya cewa yani mu haɗa kai mu zauna mu yi ibadun wataran mu kaiwa 'yan coci ziyara coci ba laifi ba ba zaman lahiya wannan addinin musulunci ya shar'anta ka zauna lahiya da kai da wanda baya kan addininka matukar ba yakin ka ba yake ku zauna lahiya ku yi mu'amala da shi amma abin da ba yarda da shi ba shine haɗa kanku ya zamto har ku je ku dinga kama musu wajen ibada shi yasa za ga ƴaƴan musulmi wasu za ga su dinga yin wasu ababe ɗabi'u na kafirai har ma ya kasance ka ga su dinga zuwa wata ran coci wajen ibadunsu da sauransu har ma su dinga taya su a cikin sallolinsu duka wannan akida ce wanda ake ce mata at-taqarrub bainal adyan har ma suna da wani mashru'i wanda za a hada alqur'ani da bible da sauransu a guri daya kaga wannan musiba ce haka kuma hallo za a sako dodoka ta daga an gina masallaci da akwai coci a kusa ga masallaci ga coci har ma wasu gurare sun hara wannan abu to kaga wannan musiba ce musiba ce babba ba laifi bane ba zaman lahiya amma zaman lahiya ba shi ba zai sa in bar aqida ta in bar addini na dan addini na a gani Allah taimaka to wannan sura ta sabko tana raddi akan wa'annan mutanen Allah maɗaukin sarki ya buɗe wannan surar da da cewa ma na fadan bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين جيد wannan sura ta fara da qul ka ce da su yani wannan abun ba wai wannan bane ba umarni ne aka mishi ma maza da sabai isar da haka kul ka ce musu wa'annan kafirar da suka zo gurin ka suka ce a haɗa kai a ɗan dinga bauta iri daya ko makamanta haka kul ka ce da su ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai nan Allah maɗauke sarki ya bayyana sunansu ya sanya musu suna kafirai don ya wulaƙantar da su ya ƙasƙantar da su kuma ana so kai musulmi kada ka yi shakka tabbatarwa kafiri ce kan cewa shi kafiri ne domin wannan shakka yana kama ka matsala yana nuna cewa bara'aka yani kamat barrantuwa da kai da nesa da kai da kafirci da sauransu yana nuna cewa tana da rauni kenan kulliya ayyuhal kafirun kafiri kafiri ne a duk inda yake ɗaya cikin biyu ko ka kasance musulmi ko ka kasance kafiri to yau wani zamani ne muka zo kafirai sun tsani a ce musu kafirai gani yake yanka ce mashi kafiri ka zub da jini shi tsoron suke da suke jin tsoro ya suka kai kara gurin umarmin mutahida majalisar ɗaukin duniya akan a hudu wani tsari wanda za a haɗa kan musulmi a daina ce musu kafiri dai a dinga haɗuwa dai to in baka ce musu ba kafiri mai za ka ce musu to ya kamata wannan mu lura da su wanda kuma a ƙidu ne ana ana ta yayyada su kidan qul ya ayyuhal kafirun ya kuwa inda kuke kafirai ha ku sani la a'budu ma ta'budun banna taba bautawa abinda kuke bautawa la a'budu ma ta'budun ni nan a tabiri nan kawai ya nuna manzan Allah sassa shi kaɗai la abudu ma ta abudu banna bauta abinda kuke bautawa da ni da al'umma ta gaba ɗaya ba za mu taɓa bautawa ba abinda kuke bautawa malamai suka ce wannan ta farko tana magana akan halin a yanzu banna bauta abinda kuke bautawa kuma ƙarin bayani zai zo akan a nan gaba ma kuma hannu ba zan taɓa bauta ba abinda kuke bautawa kenan la a'budu ma ta'budun banna bautawa abinda kuke bautawa wala antum abiduna ma a'budu ha kuma hallo kuma ba za ku bakwa bautawa abinda yake bautawa saboda ku shirka kuke yi ta ya za ku bautawa Allah da yake bautawa da tauhidi ne kawai yake bauta mishi Allah ba a bauta mishi da shirka sai da tauhidi su kuma shirka suke kenan abin bauta da suke ba bauta Allah ba ce ba tunda ba ta suka yi ba abota Allah wannan shekara wannan shekara ya abota allolinsu to bautarsu ba za ta ɓarta bauta Allah ce wasu bada sun haɗa ta da shirka wannan da akwai ishara a cikin kan cewa dukkanin mutumin da yake bautawa Allah yana shirka to wannan ibada da yake ba ibada ba cewa bayya bauta Allah a haƙiƙanin gaske in kana so ka bautawa Allah shine duk wani nau'i na shirka da duk gutugutun shirka ka nisanta da shi ya kasance akan doron ikhlasi kake kenan wala antum abiduna ma abud ha kuma lokuma bakwa bautawa abin da yake bautawa kenan bakwa bautawa ubangijin da yake bautawa kenan abiduna ma abud innan ma innan wanda in kun lura galiban ma ana amfaninta ne ga wanda bai da hankali ma ana amfaninta ne ga wanda bai da hankali man kuma ana amfaninta ga wanda yake da hankali to amma a nan gurin Allah ya tabbatar da haka don a samu tawafuk baina su ba za a ce musu ba man allolinsu ba a ce musu ba man saboda allolinsu ba su da hankali kuma kai ne to ya Allah maɗaukin sarki ya yi isbatin a gurin shi ma ya yi isbati amma ta gurin Allah maɗaukin sarki ana fasarta ta da man wadai almihim na yawwa saboda yani tawafuk in nazum shine nan la a'budu ma ta'budun su ma ta'budun bas da hankali alloyinsu wadda saboda gumakai ne da itace da duwatsu wala antum abiduna ma a'budu ai wala antum abiduna man a'bud bakwa bautawa ubangijin da yake bautawa shine Allah maaukin sarki wanda yake makadaici jayyid ha kuma hallo sai wannan ayoyi guda biyu sun zo sun yi magana akan cewa manzala su sama bayya bauta abinda suke bauta kuma hannu su ma mushrikai ba sa bauta abinda manzala su sama yake bauta shi ne alama aukin sarki sannan ya kawo wasu ayoyi guda biyu irinsu taktis ko masu ma'anarsu wanda suna ƙara tabbatar abinda wahancan suka hudu baitin wayancan sun tabbatar babu bauta tsakanin musulmai da da kafirai ta zamto iri daya to kuma ya ƙara kawo wasu wanda za su ƙara tabbatar da haka wala ana abidun ma abattum haka anan gaba ba zan taɓa bautawa ba abin da kuke bautawa wala ana abidun ma abattum anan gaba ba zan taɓa bauta ba abin da kuke bautawa ha kuma hullu kuma wala antum abiduna ma abud ha kuma hullu kuma ba za ku taɓa bautawa ba abin da yake bauta a nan gaba matuƙar kuna kan shirka haidai in kun musulunta ayoyi malamai suka ce ayoyin harko guda biyu wanda suke la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'bud suna kore ibada tsakanin musulmi da kafirai a yanzu ayoyi guda biyu biyun ƙarshe innan wala ana abin ma'abatu wala antum abidun ma'abud suna kore yuyuwar ibada haduwar ibada tsakanin musulmai da kafirai a nan gaba kinan ƙara tabbatarwa ce suka yi da ƙara korewa in mun lura wannan sura a ayar farko a ayar farko ta tabbatar da bayyayuwa a haɗa ibada tsakanin musulmi da kafirai a ayar farko ta tabbatar da haka kul ya ayyuhal kafirun to su kafirai ne mu kuma musulmai ne kenan tun daga nan an barnanta ba ɗaya ba ake duk ayoyin kuma hallo da suka zo ba suna ƙara dai nassantawa akan bayyayuwa da musulmi da kafiri a zamto ɗaya bayyayuwa da musulmi da kafiri a zamto ɗaya bayyayuwa bayyayuwa kagan sannan kuma hallo sai a ƙarshe sai aya ta ƙarshe kuma hallo duka ta jimilci maganan ma ta fito ƙarar ta yi maka lakum dinukum kuna da addininku shine na kafirci da shirka waliya din ni ma kuma ina da addini na wanda yake na tauhidi da girmama Allah ba oke sarki da bauta Allah ba oke sarki shi kaɗai ta ya za a yi da shirka da tauhidi ta zo guri da bayyayuwa ta ya za a yi da wuta da ruwa a sa su guri kuma su zauna bayyayuwa a gani iri-iri wannan babu magana ɓohewa haka yani ya tabbata a cikin suratul isra Allah maɗauki sarki yake cewa kullun ya amalu ala shakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kul ka ce musu kullun ya amalu ala shakilati kowa ya je ya bautawa Allah akan yanda addinin shi ya tsara mishi ku shirka kuke ku je ku bauta Allah akan shirka ku ni kuma tauhidi nake zan bauta Allah akan tauhidi da wama akan haka ubangijin mu Allah madaukakin sarki ya san wane ne suke kan gaskiya suke kan daidai haka kuma Allah ya tabbata a cikin yani surat Yunus Allah madaukakin sarki ke cewa fa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun fa in kazzabuka idan sun karyata ka ha fa qul ka ce musu li amali aiki na nawa ne ya tabbata a gare ni wala kuma amalikun kuma aikin ku naku ne ya tabbata a gare ku daban ne ba ɗaya ba ne ba ni tauhidi nake yi ko kuma shirka kuke yi an tumbari una mi ma'amal ko kun barranta da abin da yake yi na ibada tunda tauhidi yake yi ko shirka kuke kiran kun barranta da shi wa ana bari un mimma ta'malu ni ma mimma ta'malu ni kuma na barranta da abin da kuke yi saboda ni ina tauhidi ko kuna shirka kaga kirkiri bara'a sannan kuma hallo bara'a wannan sunna ce ta annabi ibrahim واضح سنة تتا النبي إبراهيم الله ما أوكي سيكي كي توا قد كانت لكم أسوة في حسنة في قد إبراهيم كانت لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم
في إبراهيم والذين معه والذين معه قد كانت لكم في أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قد كانت لكم قد كانت لكم كون كانت هذه جيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني وانا آية تاهتو كيري كيري تابينا براءة kuma kenan bara'a da shirka da ma'abuta shirka sunna ce ta annabi ibrahim shi yasa Allah ma'aukin sarki ke cewa qad kanat lakum uswatun hasana tabbas koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku fi ibrahim wallazina ma'ahu akan annabi ibrahim da kuma wanda suke tare da shi musulmai wanda suka yi imani tare da shi yaya suka kasance iz qalu li qaumihim lokacin da suka cewa mutanensu inna bur'a'u minkum mu mun barranta da ku ba mu ba ku ba mu ba ku kirikiri suka hudo suka ga mutanensu inna bur'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma lo mun barranta da ku kuma mun barranta da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba yake sarki ba kenan barranta da kafirai da mushrikai ana barranta da su kafirai da mushrikai kuma ana barranta da abin da suke bautawa wai mata abuduna min dunillah kirikiri ma kafarna bikum mun kafirce muku ban ma taba muku biyayya ba mu ba ku kirikiri kuma baitin haka kafarna bikum sannan kuma hallo wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda tsakaninmu da mu da ku kullun adawa ce da hushi da rishin jituwa ha menene abin da zai ba da damar mu dawo mu zauna lahiya lau a tare shine hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani ga Allah ba auke sarki shi kadai wannan shine makura wajen yani me yake suna albara'a bara'a la tajidu qauman يؤمنون بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجلهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون jayyid kenan bayyayewa ka samu mutanen da suka yi imani da Allah maɗauke sarki ka ga suna ƙauna da yani kusantuwa ga kafirai da alaka da su alaka irin ta ibada da sauransu bayyayewa saboda a ƙarshe ma'aya ta nuna cewa mummune wanda suka nesanta da irin wa'annan kafirai suka baranta da su su ne hezbollah su kuma wancan hezbollah shaitan ba dai ba ne ba gidan bara'a sannan kuma hannu allah maɗauki sarki ke cewa cikin suratu shura lana a'maluna لنا أعمالنا ولكم أعمالكم la hujjata bainana kenan لا حجة بيننا لا حجة بيننا وبينكم جيد كلام بال- الله يجمع بيننا وإليه المصير zai kenan dai kaga wannan aya ta nuna cewa hallo fasl aikin ku naku ne saboda shirka ne a cikin shi namu kuma aikin mu ne saboda akwai tauhidi ba mu ba ku kenan wannan shi ce ake cewa albara wannan dole musulmi musulmi sai yayi shi yasa ka'ida ce dolen ka ka ƙi kafirai ka ƙi kafirci dolen ka ka ƙi mushrikai ka ƙi shirka wannan dole ne musulmi musulmi ya nisanci wannan abu mu'amala wanda su shahi al'amurka na duniya wanda babu ibadu da sauransu a ciki ba laifi ba ne ba kyautatawa da mu'amala da sauransu in ya gayyace ka gurin ɗaurin auren shi a coci ne ba kai ba wannan saboda addinin ka bai baka da mai yin haka haka gama wani ya je ya zamto ma'aikaci a coci ka haka da akwai matsala bai zama ma'aikaci a masallaci ba ya zama ma'aikaci a coci ina bara'a a gani kina ya kamata mu lura haka kuma hallo mutum duk kudin da zai samu duk kudin da za ka samu ka ce za ka yi wani abu ya ka ce a tunda a wannan ma'aikatar tawa na yi masallaci barin wa kirista su ma wasu coci yana yiwuwa haka za a ga wasu suna yin Eh, haka in ya kasance a garin da akwai kafirai da wanda ba musulmi ba addinin ka bai shari'anta maka wannan abu ba laifi bane bai zo ba aiki amma gurin ibada shi je ne kai musulmi ne addinin ka bai baka dama ba a gani saboda addinin ka lokacin da ya zo ya shahe dukkanin addinai ya ce abi addinin ka kadai wannan shine a takaice ne abin da ya shahi albara'a albara'a yana daga cikin tushe na matsaloli na aqida kina daga cikin tushe na matsaloli na aqida kidan mu yi kokari mu tabbaka mu'tayat in wannan suwar suwar umma to yan wannan da akwai wasu hidaya wata shiryarwa ta manzo Allah sama daga Jabir ibn Abdullah a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi yace anna rasulullah sama lalle manzo Allah sama qara'a bi hadhihi sura ita ce yani suratul kafirun wa bi qul huwallahu ahad suratul ikhlas fi rak'atay at-tawaf rak'at at-tawaf lokacin da kaje Saudiya kaje Makka harami kai tawafi sawa'an tawafin ifada ne ko tawafin kudum ne ko kuma tawafi na umara ko makamantan haka in dai ka yi tawafi ana so ka yi raka'a biyu daidai wajen makam ibrahim to wannan raka'atai tawaf manzo Allah sa sama da yaje sai ya karanta suratul kafirun da kuma suratul ikhlas ana so ka a dinga karanta haka sannan kuma a raka'atai fajiri sallar da ake yin ta kafin yani sallar asuba rak'atay al-fajr wanda maza sai ya ce rak'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha rak'awayin nan guda biyu sun yi alkhairi sun yi abin da yake cikin duniya sun yi duniya alkhairi da abin da yake cikin duniya manzana sun ya kasance ga wanda yake a hadisi na abi huraira wanda imam muslim ya rato shi manzana sun ya kasance yana karanta yani a cikin sallah ta raka'atai alfajiri yana karanta yani suratul kafirun da kuma surat yani al-ikhlas wadih sannan kuma hallu yazo a hadisi na abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yake cewa wanda imam ahmad ya rawaito shi abdullahi ibn umar yake cewa manzo Allah sallallahu ya kasance kafin sallah yani alfijir sallah ta asuba a raka'a guda biyu da yake yi raka'atai alfajir kenan yana karanta suratul kafirun da suratul al-ikhlas sannan kuma lo yana yin raka'a guda biyu bayan sallar magarba a wannan raka'a guda biyu bayan sallar magarba yana karanta suratul kafirun da suratul ikhlas wannan shirewa ce ta manzo Allah sama Abdullahi bin Umar yace na ga manzo Allah yayi haka ko sau 20 da wani abu ko sau 10 wani abu kenan yana yawan yin su kina yi kokari raka'atai alfajiri da kuma raka'a guda biyu bayan magariba maza su ya karanta wannan surorin guda biyu baitin ladan yin sallah sai da kuma lada kuma kiyaye wannan ladabin sannan kuma hallo ya tabbata yana daga cikin surar da ake so a karanta ta da daddare in ka zo kwantawa ka kwanta akan kabar ranta da kai da mushrikai suratul kafir baitin suratul yani al-ikhlas da kuma suratul falaq da nas suratul kafirun ya tabbata ana karanta ta yani domin ya kasance a daranka ka barranta da kaida shirka da kafirci ba kai ba ita wannan shine a takaice insha Allah ɗan uwa abin da ya sara zamu haɗu akan wannan surorin guda biyu insha Allah sai Allah kai mu gobe bi izinin Allah tabaraka ta'ala gobe zamu tashi daga cikin kan suratul kausar ko insha Allah kenan zamu shiga tafki na alkausar in ya kasance alhauk wasu malamai kuma allah ya tabbatar allah ya samu shiga ya kasance muna daga cikin wanda za mu samu